إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon haduwa a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata tara ga wata na zulƙa'ada hijira shekara 438 wanda ya dace da ɗaya ga wata na takwas shekara 2017 kenan shekara ta bature kenan ba insha Allah yau za mu yi littafin alwajiz fi fiƙe sunnatu wal kitab al-aziz darasi na ɗari da goma darasi na ɗari da goma a darasinmu na ɗari da tara mun tsaya cikin bayani na haƙƙun rajula alal mar'a mun karanta bayani na fata'ammali ayatuhal musulma kaifa ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'at az-zawj min mujibatil janna a nan ne muna cikin wannan bayani cewa kira da ya yi na ke musulma ki diba ki ga yadda annab sallallahu alaihi wasallam ya sanya ɗa'a ga miji iya daga cikin abin da yake sa samun aljanna irin kamar da sallah da azumi suke ba da samun suke sa samu aljanna ya ka sanya shi ma ɗa'a ga miji haka sai mata maganar umarni ko jan hankalin falzami ta'atahu wajtanibi ta ma'asiyata ki lazimci da'a ga mijinki ki kaurace ma sabawa miji yace domin fa inna ma'asiyatihi ghadaban rabb subhanahu wata'ala nan muka tsaya cewa saba ma miji yana sabbaba hushin Allah subhanahu wata'ala kenan inshallah za mu tashi wannan hadisi kenan wanda imam muslim haka ibn maja suka rutu ya ce kalan nabi sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadi ما من رجل يدعو مرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كي تشوى wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina ke hannun shi an san Allah da ke nan ma min rajulun yad'u mar'atahu ila firashi fataba alai babu namijin da zai kirayi matar shi zuwa gashin hudar shi ma'ana dai kwanciya kuma fataba alai taqi amsa wannan kira in har ta yi haka illa kana lazifi sama sakatan alaiha sai wanda yake sama yayi hushi akan ta kaji Allah annabi ta wanda ke sama don naso shine masu tabbatar cewa Allah subhanahu wataala saman sama yake sai wanda ke sama yayi hushi da ita kuma nan cewa hatta yarda anha kenan Allah ba zai hasa hushi da ita ba kenan ta lugaya har sai lokacin da ta nemi yardan mijinta kenan mijinta ya huce akan hushi da ta sashi shi ne za ta samu kenan yarda ta Allah kada wanda ke na iya tabbatar ma da mace wajibi ta yi ƙoƙarin mai wuya ta yi tsoron saɓawa miji abin zai sa miki hushin Allah haka babban abu ne sai ce falwajibu alayki ayatuhal muslima an tadini li zawjik bi sam'i wa ta'a fi kulli ma ya'muruki bihi mimma la yukhalifu shar'a yace wajibi ne akan ki yake alwa musulma ki saddaka ki biyayya ga mijinki ki saddaka wajen shuraren maganar shi da mai da'a cikin dukkan fi kulli ma ya'muruki bihi cikin dukkan umarni da miji zai miki amma mimma la yukhalifu shar'a umarnin da bai saba ma shari'a dole ki mai da'a wa hadari kulle lahadar minan ifrat fi ta'a amma duk da an ja hankalin mace ta yi da'a ga mijinta iyaka da'a to amma a lokaci guda ce ta yi hattara wa hadari kulle lahadar ki yi hattara iyakal hattara ta kaɗatsan kenan minan ifrat fi ta'a wajen huce gona da iri wajen hucewa huce shishigi a wajen da'ar hatta tuti'ihi fil ma'asiya hatta kai kina mai da'a cikin abin da yake saba ma Allah ne anan a'a ba komi bane ba dan wasu sada da take gaya komi yace kurin hay ayi a kake iya hankali kada da'a taki ta kai ki biyayya a cikin saba ma Allah domin la da ta da makhlukin fi masal khaliq ba da'a ga wani ka saba ma Allah ma فإنك إن فعلت كنت عاثمة إن حر تكمي داعا تكن سابان الله تنبا مغانا لا دابا ذاك سامي زينيه ذاك ما كده ليه نا سابا مع الله سيكاو ومن ذلك مثلا daga cikin abin da mata ke wa miji da'a iyayewa ta samu miji dan ta more yace misali an tuti'i fi dhalati sha'r wajhik tajammulan lahu misali kewa miji da'a cikin gusar da gashi iyawa yana birge shi ɗan turawa a suke gira ka gama ta kaman biranya allah kaman biranya kaman biranya ba su kyau kurin yana cin hudu bashi ɗan walla ba wani kyau amma wadda ga ta wani arewa an gyara waya mai da kaman an aske gira kaman biri kaman biranya wallahi to irin akan samu wani mai ra'ayin irin wannan sakarcin miji ya ce shi ma iya so a yi to anan ba za ki mai da'a ba haka ya ce domin faƙa da la'anar nabi sallallahu alaihi wasallam annamisa ta wal mutanamisa domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsine ma mai aske gira da mai gira da ma'askiyar mai askewar eh annamisa ma'aske mai aske giran wal mutanamisa mai nema aske mata gira duk an tsine musu albarka kenan kin mai da'a kin yi da'a a tsayin albarka shine hadarin yace wa min zalik daga cikin abin da aka hana ta mai da'a an tutihi fi tarkil khimar inda al-khuruj min al-bayt ki mai da'a iya waɗanta more ne ko ana wata bariki ana aje wajen wani shakata ko wani biki ya ga a ce ba ta sa hijabi kamar kawanci ne a kuma wannan ba su shirman a ce an je sabga ba ga matar shi da hijabi ya kamar kawanci ne ta dan sa dan gele irin na kowa ta hudu gashin ta irin wannan kuma sauna ra'ayin na shirme to irin wannan iyawa a samu wannan armi irin masu wannan ra'ayin da mace mai addini yace to kakki mai da'a cikin barin mayahi a wajen huta daga gida li'annahu yuhibbu an yatabaha bi jamaliki amama nas domin wawa ne iya so ne ya gwada ya kaju da ke ya gwada ke ba ta shi mai kyauci a gaban mutane kamar yake al'adar wasu ce wannan in za a biki a dauki madan a cikin mutane a hoto ya shiga sahu ya shiga layin mutane da matashi wani ma don sakarci a gidan zai ce matashi ta hoto cikin mutane akwai masu haka na kwarai cikin mutane masu marasa kishi marasa addini da akwai mata masu ɗaurin jajen za ga wata katara ce mijin sai ma abu sun tara ɗaki ya ce wance zo ki ɗauko min gaza wata tsaka ta wuce wa kurin har san mata su gane shi wai an taruwa zai ce ta zo he wai iya zama ɗaki ɗakin ma wata wata kuriya ana salon ne ta ɗauko min abu wanda wata ajiye shi kenan ba gama ta shi Allah kiyaye ya ce kenan a nan ba a mai da faƙad ƙala sallallahu alaihi wasallam sinfani min ummati min ahlin na lam arahuma قوم معهم سياق كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مؤمنات معلات ru'usuhun ka aslimatul buqut al ma'ila la yadkhulna al janna wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza domin zai ka dalilin da ya dauka magana ya ce domin wannan ya taɓa cikin sai musulun aka ibn majah ka ruwaya ya ce haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sinfani min ahlin na sinfani min ummati min ahlin nar lam arahuma ya ce wasu kala kala biyu iri biyu na yan wuta a cikin al'ummata yan al'ummata ne cikin al'ummata suke amma ni dai lam arahuma ni dai ban gansu ba a rayuwar shi bigansa ba amma suna cikin al'ummar shi kan za su zo a gaba a cikin al'ummar shi kan suke amma ce shi bigansa ba amma za su zo a gaba ya ce ga halinsu wannan kala biyu ƙaumun akwai cikin kala tarkokin cikin kala biyu nau'i biyu na mutane ya ce akwai ƙaumun ma'ahum siyatun ka azinabul bakar wasu mutane suna da ta bulala kamar wutsiyar saniya ya diribu na bihanna suna bugun mutane da ita nan duka wanda ke a zalimi da ba da kashi nan suna ca irin matarata wani ta polis ce a irin ta dogare ce dinde sandal ko bular zai ba mutane kashin zalimci tana ciki kuna ya ka siffanta wata iri ce shi dai kaga shi a ce wannan ta kusa da matar ta wanda ta ta sanda ake buga mutane eh shi dai nan dukkan wata bulala ta zalunci kowa yake da ita muna karantar da mu za a samu wasu azzalumai da irin wannan bulala ya ce mai kaman wutsiyar saniya za su rika bugon mutane akan zalunci wannan wata kala ce a cikin kala ta al'ummar shi ya ce wanda suke yan wuta ne sai ya ce wani sa'un kasiyatun ariyat haka wasu mata kasiyatun ariyat da kaya a mazirziki ba ka ce ba ta kaya ba ta sa kaya a mazirziki yanzu mata yawan ake yawon gasar abin da waya ba ya kawo da baje ba ka ta sa kaya amma ta sa kaya wuyanta a waje wata kirjinta a waje wata mamata ma arabi a waje amma maki zaga wata ta shiga talibijin a talibijin kominta abu wata hatta da nuna rabin nuna ta waje wai shi ne barakin ta daga hammatatta a waje kuma yana mutum da musulma wasu amma ka ce ba kaya jikinta kayanta sutura ce ire-iren wannan za sa sa kaya kuma za ka nan ba ba wace ba a nan za ka mata an zo ba ba rikice ko wajen ba su ba rikice a sa kaya a feshe kai a gyara kai a kona kai a gyara a waje wuyanta a waje don tsawo shine bariki kuma shine cigaban to kaga wani shirme ne shi ne ka cewa maganar ilimi daban kuma lalaci daban idan su malamai suna maganar ilimi cigaba ilimi daban ne mai gamin ilimi da maganar lalaci sutura za ta hana a yi ilimi ta hana a yi aiki a cigaba wannan shirme ne na maganar sutura a gama ta da ƙawanci kuma illa abinda yake ƙara muwa karya lagon mata masu irin wannan ganin ƙauyanci ne irin wannan abin irin abin da yake kasa na musulmai mata irin wanda suke ƙasashen turan kenan kina maganar da maganar koyi mai kira jike lamara ce yake je london paris kirka suke etazi ne washington suke musulma mai hijabi gaba gaba ɗaya a rihe ta gina magana marayanci da da magaran ko a yame ko a kano ko a zariya tana ka taɓa marayanci ta sa wani kan wani shi ilimi ne yakin ga manyan mata masu ilimin kuma wani suke komi sun yi ki kuma har masu suna ga suna ma cikin gallazawa sama da taki domin anan babu matsalar komi kisa hijabi ba mu canji komi su kuma a can illa ce har ana tsangwama su sun sa matsala na bincike akan sa wannan hijabin amma ba su hasa ba kuma suna ma hama an ce maka sace hisinsa in kun tuna abin da ya waka nan da 'yan shekaru kaɗan a turai wasu malamai na addini suka yi fatawa mai suna malamai suna da 'yan hujjarsu na ganin ka shiga matsala kana cikin darura a kan darura suka halitta musu na ga ingila ne abin ya waka na horon shi ma a horon shi cewa tun da kuna jin ƙasa ta kahurai an ce kakkusa ku yi haƙuri darura ce kakkusa matan su gamsu ce a su ba wata larura za su sa sun ɗauka makansu wallahi suka ce sun sa sun ce yancin sun sa hatta ka ta na horon shi tana magana a wajen wani taro haka ko suka alakwal shi ake magana kan shi kuma ka duba kuma abin da yau kana ta a france kin da aka yi suka ce ba sai da ba aka ce aka ka luwa aka yi toka na a musu tara tara za a maka kenan tara an kai kenan kana iya ma ma tara sai wani musulmi a horon shi wani mai kudi sai bude kwant a bank ya ce duk wanda ta sa aka ma tara a ɗauka a kwantakin a biya tare kuma shi ya ji abin da kai ba a mace ba za ka mata kaso tare aka ce ko ya tare ya doka ku sa hijabin ku rutu yau doka ma tare aka je aka yi shari'a ta biya tare a doka a kwantin zabiya ku sa kawun ku kamar tana maganin za a tuli ana hawa masa wa mata da maganin ko a mai ji suke wata mara ce wai kasawa ce na kawai can sa hijabi ke ce na kawai ke ce na kawai ma ka kawai ce gaba shi mene wannan shine addini kenan wannan magana ta magana kala ce ta ma'ana ta masu mata cikin al'ummar shi suna cikin suturar a mazir suke muminatun ma'ilat su karkatattu ne sun bar shara kuma suna karkato da wani sha'ajen yadda wani don fitina ce don wata ta wuto ba su tana tana sa lalaci suna tallar fitina wai wani abu ne wai ce aka ce gaskiya abin da makima ta mata da shi ku diba turan inda ake maganar yanci a wuto zurkin me suke faɗi cewa ya tabbata sa ƙananan kaya a wajen ma'aikatu yana rage aiki ga maza yana rage aiki idan a makaranta ne yana rage ɗalibai himma ta aiki walla a amurka kwamuntuka an buɗe jami'o'i lakwal da dama wadda aka ce babu ikhtilat wallahi kwamuntuka guji a amurka suka yi sun yanci zurce sun sun amince kullum za a lakwal kullum ta mata ce mai so gaɗan shi wasu na zai ta maza kuma so kaɗan shi ba magana gama babu doli wallahi amurka suka ce da aka diba abin tsarin da inda ake cakudawa da inda aka ware wallahi aka ce sakamakon rizikin su aka bada ta inda ake warewa ta sun yara sun yi aiki yaran sun yi ba su fitina ta kallon ji hankalin junansu wallahi amurka mannan da kace aka yanzu ya ce kawanci ne har ma wasu wasu shugabannin su lakwa suna ga jama'a wai wasu kamar sa neman galaza mara banci wani ilimi mara baya ce ka gama don shigantaka ko to ka ta ce ai a Niger akwai wasu shi shigin wasu ana wai kishin addini ne ya ce dole an gama ya an gana mace na miji to wato ka ta ce ya ce wai an gama kun dole aka yi ganin akwai wani shugabannin mushe ne mushe ne mushe ne kun da lalaci wai zai ce wai dole ya an gama da miji ko da miji daya amma wani wani ba za ka dan ware ya ce a su anan baka masa addini to wallahi a amurka ana ba ake yi abu ne a hili sarmayi da budurwa ina kwa sani da mai haka sani da suke nan jan juna balle a irin waccan rayuwa kenan aka ce a ta'a ma'aikatu ma an lura akwai ma'aikatan da aka kashe aka hana wata sutura aka ce sutura abin ya yawa tsaracin dole ki ɗai dake ki ɗari yana abu allah a ma'aikatu da turai an lura wannan zurkin da ke kun iya ji hankalin iya ka matsala ta in wani abu ne gaskiya musulunci ya san da dalili bayanar da al'aurar mace tana jan zuwa ga fajirci suna talla fajirci a waje in a wurin aiki ne haka suna jan hankalin wanda yake abokin rayuwa wanda suke tare sai ce kenan su karkatattu ne kuma suna karkato da wani sun lalace kuma su janyo wani su wani ya magana ahu haka ruwan sama mata mata sassa hijabi yau karuwa ta hijabi ma me baya an ta sa hijabi karuwa baya ka ci ba gaba ka ci ba inda yanda za ta huto ta yi iska ta sakarcin ta ji hankalin mutan nawa in ta sa hijabi a kone abin an rage za ta karu mata hijabi an rage fitina gari eh ta sa hijabi an rage fitina gari daga dan abin da ke gudu ta talla babu an rage can kuma sakacin ta daban kuma iya ba kawai da gari makaruwa ce ta ta shiga irin tabbatar ma gake nan an rage fitina gari ma ta shiga ta sakarci kai ma ga akwai dama akwai dama ka kai hari tun da dan duniya ganta ya ce wannan abokin shi ce amma a rige ba ta ka ne ba a takaice dai sutura ta duk mace ce gaskiya magana ya ce muminatun ma'ilat kenan karkatattu ne masu karkatarwa ru'usuhun ka asali mutum bukutul ma'ila kansu kamar tozan raƙumi wanda ya tozan hayakar ta haka nan mai nana inda suke ma gashi a gyara haka suke ba a mai ya a gyara balle masu gashi ne da yawa shi na siffanta kamar tozan raƙumi mai tozo wanda haya karkato kenan yanzu suke gyara za a wa gashin ado a ɗan lankwasa shi balle mai yawa ne kenan suna kwalliya da gwada gashi magana kenan suna kwalliya da gashi ya ce wa'annan kala biyu ta al'ummata wa'ancan azalimai masu bugun mutane da wacce irin wancan bulala da irin wa'annan mata ba sa shiga aljanna kuma cewalar duniya kuma ba sa samun kamshin ma aljanna launin siffa ce kawo ta wannan mata masu wannan hali ya ce wa'in na rihaha ita kuma kamshin aljanna ce ana samun kamshin aljanna daga shekaru ya zama shekara ka zaura kaza ya masu yawa kenan kware kenan akwai nisa kenan ko kamshin bai samu shi kamshin aljanna ana samun shi daga nisa amma shi ko kamshin bai shi ko kamshin ba samu irin wa'annan mata kenan a takaici sai ya ce wa min zalik daga cikin abin da aka hana mace ta wa miji da'a kaga mutum muna cikin magana wa miji da'a ne to ake kana kaka ce a komai yake mai da'a yace daga cikin abin da ba a wa miji da'a an tutihi fil wada'i fil muhit aw fil aw fi ghairi ma ahallallah haka kake ma miji da'a irin masu bala'in sha'awa tana cikin haila yace sai ya je wajenki na kake kake mai da'a nan babu da'a kake yarda aw fi gari ma alala ko ko inda alabi halitta ba sai kenan ya ce zai je yin tojin dubura wurin kashi akwai masu fitina akwai wasu fitina tabbas abu ne ya wakana don ka san wani yakin fatawa ga mutane ma tambaye mijin ta kurin shi kaza ki so kaza ki wannan dan abu ne a hili aikace ana yi ko ana ana sa masu wannan wannan musiba kurin shi wurin kashi kurin ki fitar shawa to irin wannan ba a mai da'a ya ce faƙad ƙala sallallahu alaihi wasallam mana ata ha'idan au mar'atan fi duburiha au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam yace domin wannan ruwaya Imam Tirmidhi ibn Majah da suka cin adawa zauna albani ruwaya ta tabbata da kan haka yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ata ha'idan duk wanda ya je wa mace mai haida aw maratan fi duburiha ko ya je wa mace a wurin kashi aw kahinan fasadaka bin qul ko ya je wajen dan duba ya bashi labari ya gaskanta labarin da ya ga mishi faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kafirce ma abinda aka sabakarwa muhammad sallallahu alaihi wasallam قل لا يعلم من في السماوات غير لا غيب الا الله ko ka gaya musu la alam man fi samawati la ghaiba illa Allah wanda gaya musu duk wanda yake cikin sama da ƙasa babu wanda san gaiba sai Allah yanzu su ce sani to wannan da maganar fatan tun safil mai da ta tsaruna ko ku karshe mata cikin jikin jinin haila wurin haila sun tsaki don irin wannan dai na fatunan masu masu amarkumullah to irin wannan dai kamar ya kauce ya kaitar da wani ayoyin nan kenan menene a yarda halitta zuwa wajen mihaila ba cewa ba dan akwai zuwa na kurin ya san laihi ne sha'awa ta rinjaye shi akwai magana ta kafara na ana magana wanda ya halitta ya halitta yin wannan abu daga halaka ne haka zuwa wajen bokaci ya gaskanta don maganar zuwa kadai daban ko maganar gaskantawa daban don zuwa kadai ba gaskantawa iya magana ba amsa sallar ta kwana rabai don da wajen kahin an bari labarin gaibu shi ne rubu don magana ta ake boka wace boka ya ɗauki doka ya boka mai wadaki ba wane ne an mala duk wanda ya baka labarin gaibu boka ne shi kahin bai bukata a ce boka an ce aboka a hausa ya ɗauka mai walaki da da kirar iya abu ba shi mai wuri ka ce kahin duk mai bari labarin gaibu shi ne kayan wannan allah kiyama da batan mai goma da mai wallahi ka wani yawan abu ne sananne na magana duba haramu ce amma wallahi wasu masu yi suna neman wa mutane tawili bai wace sati ba irin wani almajiran irin wani malaman yan damfara ya kiraye ne ya ce malam mai matsayin hadis da musulmi ya rubuto na mawai bin hakan asulami na da yake cewa a garinsu akwai wasu suna bugon ƙasa kaza kaza annabi ya ce wannan akwai annabin annaban Allah kana ya khut wannan fa ma fa ma fa zaka wanda ya ka tarin wannan kenan ya ka kuma wannan ruwa ya fada kanshi to malam kana cewa zuwa wajen boka to ga hadisi annabi ya ce kaza nace a ce amma da wani annabi ne hudi wa ka kawo magana waye nace subhanallah nace annabi ya ce mi me malamin ya cusa mai aka wai annabi sallallahu alaihi wasallam wai kenan ya halatta duba nace wannan shine hadarin miyagun malamai yan bid'a wannan fahimtar a malaman magabata wane ne yayi irin wannan fahimtar kaf ittifaqi ne ba cikin cikin sharhi nawawi na musulun maganar kadi iyad ma musulun ma nawawi ke cewa ittifaqi na wannan al'umma babu sabani wace ijma'i ne kan haramta duba ta kowane bangare ittifaqin al'umma ba wani sabani kai kuma wani baka shubha kuma wannan annabin Allah ne cikin annabin Allah kace annabin Allah babu wani shubha annabin Allah ba labarin gaibu ne matsalai annabin Allah ne kace to idan annabi Allah ba ta ko ta hanya ko annabi Allah ya san sanin gaibu wani ba shi ba kanshi to ka dauko abin da shani annabin Allah kaddara zane yake yi kurtu yake yi wani abu yake lekawa ya gaibu kai yawa duk ba magana kasa ba in mi zai yi don haka zai kalla ga gaibu kai kalla ka cika gaibu in mi zai kurta gaibu shi annabin Allah ne kuma da ma da tabbatar yana sanar da annabi yana sanar da manzannin gaibu me matsala amma kai fa shi ne magana su ma annabawa shaida ce daga Allah subhanahu wataala Allah da same alaƙarsa da alimul gaibu wa shahada shi ne yake kwatanta zaman labarin gaibu su ma gaibun a Allah ne don suna alaƙa da Allah kai tsaye sai ya gaya musu wannan abun kenan a wurinsu ba gaibu ne ba shi masanin gaibun ya gaya musu ko ba su san gaibu ba su san gaibu ba Allah Allah ne wanda gaya musu kullu alimul gaibu ko kullu alimul gaibu annabawan kansu ta gaya musu ni ba san gaibu ba to he wani ya zo yanzu kana kun ya ce ma wai wai hujja da wancan labarin wai wai wai wai duba to wannan tafarin al'umma ne kuma dauko da tauna mu na malikiya cikin mutana dauko cikin ashifa ismu mutalil karar an cikin babu ridda an ce man da'i min ghaib duk wani abu ne ittifaqi na malamai na malamai kan yin duba ko kasa me wanda da ta ce na ƙura'a ƙura'a da ake ta akwai annabi annabi da ne lagu ita ke annaba wannan annaba daniyalu shi ke da ƙura'a ko me ƙura'a ita adiba ne a baka sakamakon an ka haɗa sunan wane ka zayin labarin kun ake yi wani abu da wanda yake bai kiri yin dubu man san fursan don haɓa ka labarin annabin wani ga ndi amma duk da aka umar bin khattab radiyallahu anhu umar idan ya ga mutum da littafin ƙura'a yayi ya sa amma bulala ya bulala ka umar duk da ai ana dangata zuwa ga annabi ko amma kaiwa ina gama ga magana da sanin gaibu to yan wanda har gaskiyar magana wannan iya daga cikin miyagun malamai na bid'a yanzu ke batar da al'umma da shuba cikin addini yan wa babu wata shuba wani kai baka shuba ta halatta duba kuma wallahi su ma masu in dai malami ne ya san sai alamu ina ta ne cikin manyan malamai a nan masu wazi a radio ina ji a radio kamar tambaya kan magana duba ta duba haramu ce amma amma muna yi Allah ta yi haramu ce amma kuma tana yi muna masa nan ba baka iya dan babu wata shuba ko sabanin malamai ko maza ba kan halatta duba ta wancan ruwaya ta musulun wancan annabin Allah ne kuma a can ma an ce muku misali mutum ya diba sharri musulun imam nawawi ya kawo wannan mas'ala ta qadi iyad ta maganar ijma'in al'umma ta wannan al'umma babu wani sabani yin ba labarin gaibu ta ko ta hanya haramu ne da haka kenan wannan abin da ya jero duk wanda ya je mace cikin tana haila ko ta dubara ko wajen boka kai da abin da yahudi ka kafarce mal qur'ani shikenan wa min zalika daga cikin abin da aka hana mace tawa miji da'a an tuti'u fi zuhur ala rijal wal ikhtilat bihim wa musafahatihim katta mai da'a cikin tazo ta bayyana ta cikin maza kirawo ta tazo ko wani taro za a maza da mata aje a cakudu aje kwakwatal kwakwatal ta bariki ba mai kwakwatal kenan kaka ta kan kawatawa aje a shakata za wani ya arme eh shi ne aka taɓa kwakwatal ko shi ne kwakwatal da ake eh mun ce walima ta arme ta musulunci su kuma su kwakwatal kaka ta kan kawata ko aka tashi haɗe eh a ɗan je a haɗa ma a ɗan raya shi ne bariki ce ta taɓa ture to irin wannan duk abin da zai zamanto akwai bai ta bayyana gaban maza ta cakudu da maza da saba saba saba saba ana saba ana gaisa saba saba mana ana yi ba saba saba shi ne baraki ana ana bada hannu eh ana bada hannu eh hada bizu ba wai ba santa eh hada bizu ko bizu ke abin da ke ro abin da hada bizu ake wata rana wani ya cikin yara na an gwado a talabijin cikin manyan manyan Nijar ne sai ga wata wani ya zo ta zo ya samu citta baban musulmi ne eh da shiru kaga to da ta kawari ne na ce musulmi ne amma bai saba Allah shi lawa wake cewa baban musulmi ne a ce ba musulmi kamar ya gami babban a Nijar ko kaza ne ya ga ya samu citta na arafar ta baban musulmi ne na ce musulmi ne amma bai saba Allah shi ma maki kiyar duk ya saba bane kai ba aikin kaware ne sai kuma wani wani kuma babba cikin manyan iyayi to yi wajen maka wani wani wani wata barka ce ka dole sai haramu ne gaskiya haramu ne a ba da hannu a yan barasan mace a biyo bizu ne Allah shirya da mu sai ina tana kwana a gwado wani wuri wallahi an wanzu wani zaban taro ne shugaban kasa zo wuri kuma ba hannu kuma ta haka ya ka wuce ya girma Allah haka ta yi kurin kuma tana cikin wanda aka abu kun ta mata hannun da kun kun take ta tirwa wallahi kun ta mai da baya kuma ya zai haka ne ta kun da kun daman garaje ne da kaga mace da shiga wata mutum zai kama ta hannu dama in ba wuta ba haka shi da mai dama kuma tana ga ta irin shiga da wanda ya kamata hannu ta amsa wani wuce sa sake su dole ta suna wani mukami ne a wurin ya su da wurin dole gami wayo ga ya kewaye bai bata an sami hankali ko bane yanzu ya tsallake ta ya ce sai wamin za ya ce faƙarƙala ta'ala wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluna min wara hijab tadhalika atalakum qulubihinna ba ta zuwa ƙarshen akan duk da wannan ta zo wanda suke da iyakar maganar sutura mata annabi sallama mata annabi sallama su ne ko da magana hede da bayan kasari ko bayan wani hijabi ya kama magana ne akan magana kurin sa tsakanin tsakanin maza da mata ya ce Allah ya ce wadda ta atubun mutane za ku tambaye su wani kaya na ne mata annabi sallallahu alaihi wasallam za ku tambaya kan wani kaya fa sa'aluna min wara hijabi ku tambaye su ta bayan hijabi wannan kenan hijabi na shamaki da ake ta wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa dukhul ala an-nisa qila ya rasulullah afara'aita al-hamwa yi dan bayani yace wa huwa qaribu zawj ka akhihi wa bin akhihi wa ammihi wa bin ammihi wa nahawihim nan shi tafsirin kenan da yace annabi annabi yace iyakum mudkhul ala nisa sallama ina muku kashe wannan ruwa sadaka ta musulma kawo ta yace ina muku kashe akan shiga wajen mata mana shiga kadaita da mata da ba na ku ba to ne ce ya rasulullah afara'aita alhamwa hal hamwa alhamu shine yake waye hamu yace shine qaribu zawji dan uwan miji makusancin miji ka akhihi kamar misali wani kanan shi kowan shi wa bin akhihi da dan dan uwan shi wa ammihi da dan dan baban shi wa bin ammi da kuzun kin shi dan wanda ke dai maza biyu da dai makamantan wannan daga cikin dai dangi namiji na kusa yace hasu ma ya rasulullah yace alhamu almaut annabi ce alhamu yace auna mutuwa ce annabi ya kira alhamu da maut ganin wani mugun banna ce me ya yan uwa abu ne sananne dan kanan miji ya shi gidan wanshi akwai ta tuhuma ba ba tuhuma mai tuhuma shi amma ba ya banna ana ya banna amma ba mai tuhuma shi ko mijin ko wani a gidan gidan wanshi ne dan sun kaɗe ta a gidan haka dan misali za ka ɗaka cewa wannan ne bai gina ne ne bai kina dan wanka nan ka dana ne amma matata ba ta cikin haraman shi eh dana ne haka amma matata ba cikin haraman shi ina yar manta ni na yar manta shi ke zakarin mu shi ba magana ka ita da matata tamam Allah ba ka Allah da ba kai ka ce ya ma da gidan gama kai ma ka sai bulaguro maka ba su kai bulaguro shine mai tsaron gida ko ana yi kai bulaguro kamar kadan kacin gida kadan ka da ko ku dogon guda tun abubuwan ana banna tabbas amma wani abubuwan muka kwasan abu domin mu labari ake na kat me kat wanda abin zai gaya maka shi sai muke labari irin labarin kat ne mutane bisa gaban banna abu da ko to kat misali yanzu akwai dalwa za ta mutu wani tambaye ta zama tambaye kan wani tambaye ta ce kanan mijinta ne irin wasa da ake na kanan miji na al'ada a gaban mijin suke wasa sai ta kai suke sha'awar shi ta ce wallahi malam ƙashe lamari ya neme ni mun yi zina shi Allah ta ke cewa sun yi zina alakar ta ke gamu ne ta sha'awar shi kurin ta kai ya suka sha'awar shi kada kanta kanta ya ba da bana ba kanta ita ta yi to wani abu da mutum abu damar sha ta cika yi kakka yi kurin kakka cewa wani haɗan wani ne wannan magana lamarin shaidan ba mai kuɗi kan shi kurin ka a yi kurin ka a kaɗe ta kurin ka a kaɗe ta kurin da ƙannan ka da matarka a gida in baka nan kai ya zo kurin eh in kana nan ya zo kai zo gidanka su biyu ka je matarka kakka yarda da shari'a ba wani magana wanda wannan Allah ya shari'a ta hana kaka yarda na ba wani magana imani ba imani wai imani ya karshe dani ke yawa adam anna shedan ba wani magana imani ne wani ina ta shi an tibki na ne abokin wani mana abokin zai gidanka baka da wasu salon kinka ya ci abinci Allah irin wannan abun kan labarin abun amma kace kai bai wa ma ki muna wannan zamu banna ake wallahi ta abukan ta ɗan uwan banna wakana take mutane iya ba sani ma amma mu tabbata ne labarin su mata su ga kuma abin ya kare ta ga mata ta tambaya za ta yi abin ya ga kana ba ta ga ma hakika abin ya kana ta yi amma dan uwan amma abokin miji sai yi bannan ya kana kun miji bai sani ba kai abu ana banna da yawa wallahi ana banna in dai kurin shari'a ta ce kai abu to wallahi kun ka kai shi kaka ce wani imanin mutum ya dare mutum amana ce a shedan ne herin jayish duk amana shi anan ba magana amana kurin ka a samu kakka bari al'ada ta rinjaye ka ka bar dan uwa ko kananka a gidanka daga shi sai mataka inda kana gidan wannan ba lahi ya sarata ko da ɗiyanta manya a cikin gidan mar wannan su kadai a gida ba sai ya banna ci shara ba ta yadda ba wa alaikum salam wannan kai sanoni ne wannan gida sun su kana wani ne suke da
bini ma to ka gani wani ne maka yana ne kira wannan abin taba abin tana gaya mun ne kama haka ne haka ne abin ya sha baka na yana da yawa wani wurin da kaji ne ma wanda abin ne ya dama suke hudi to ko in waka bai bannar ka ga na daya ba a tuhumar shi a gidan kuma yanzu misali dan kannan ka yani matarka ta ya ayu ka gari da man kaman kudin shi da man kaman da man kaman kudin da da man gida ɗaya ne ba mi ɗaya ce gurin shi ne matsala yi shi ne matsalar dan uwa in wani na waje ma iyawa ce kamar gagaza to dan wanda ma dama jinin ku daya jinin ku daya kamar ku daya da shi dan ya biyo ka ya biyo wanka mai matsala ya biyo kananka da mu kananka da mu jinin ku daya sai abin yake zama banna take girma kurin a kaurace a yi tsoron Allah a bar al'ada a bar al'ada ta wannan kudinta kuduwa ta wannan zumunci zumunci ne a kai wannan abin hima bariki sai bariki idan zai ba kone ba gishi ne zai zo shi ta yi misiyon iya gidan shi haba Allah kiyaye ba wani magana yarda dan ba bane bana ku yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace kenan wannan alhamu dan uwan miji ce mutuwa ce ma ma'ana kamar mutuwa da nake rushe gida yake idan ka kai da kurum annabi ce baiwa wa qisi ala dhalik kullama yukhalifu sha'a rabbik wannan an kawo miki misali ne ya kawo na inda ba a miji da'a irin wannan wurare ta kuma yake kiyasi yake da sayin kan duk abin da ke da alaka da saban Allah to a nan ba a wa miji biyayya falata ka tarri bima ya luzumuki min ta'ati li zawjiki hatta tuti'i fi ma'asiya kake kake rudu da irin yadda aka dora miki dole ki da ga miji to wannan wannan magana me biyayya kake rudu da wannan hukunci har ya kai ki saban ki mai da a cikin saban Allah anan babu wuri fa'in mata'atu fil ma'ruf ana da'a ne cikin abun kwarai wala ta'atu makhluqin fi ma tatar khaliq ba da'a ga makhluq mana wani bawa da aka halitta akan a saba ma Allah mahalicin ba ayi Allah shiri da mu yace wa min haqqi zawj ala zawjati an ta suna irdahu wato hafiz ala sharafiha irin wani yan uwa wallahi abin dole ya ga zuciya ka akwai miliyan wuri ya ga saka cikin wani abu sa amince ga zamto aiki zama shi da imani ka yaƙi da zuciya ka eh abin lalle iya ko ya ga ya gane ba ko ya ga baka kyauta mace ba ko baka da shi ba a kwanta mai shari'a ce kwanta mai ya haƙuri da akwai wani kasa wani shiga wani rayuwa wani yanayi sa ka saba Allah kai tsoron wani jinye wani mutane jinye wani kaka ji wani gana wani a shari'a ta shaka shari'a ce ba bane bana yi wani da wani kwanaki wani matsalar matar ce ita abin ya dame ta take neman mijin kunta shi ba iya ba ba zai ce ma wannan kaman ka tsogire shi ba iya ba bai iya ba gaya wa mutanen za su zo gidan bayan su zamana a salon su ci abinci bai nan a kalli tsaye a gidan kuma mijin bai nan wallahi wata mace tana wani tana tana gamsa a mamakin ta ta ta kuka ta kuka ta dawai ta ta ba tsammanin abin zai wakana ta ta ta tsoho ne tsoho ne mutum Allah ta tabbata ya sha'awa ma in wanzu ba zo gida na waya ana gaza ya zo fami zamana in tana kama dan ruwa tana kama shi a sanan kama sanan tana kama shi ta ta wallahi kurin ran nan ko kun ta kun ina bukatar ta ah hatta Allah ta ta kuka da hawaye tsohon ta ta ta ta ta ta ta ta tsohon ta ta ta ta mai sha'awa ma ta ce kuka shi kuka ne ma kuma mutum tafiye mai gata to ai ga wai ga kun bi tsohon da tije ne haba dan wa lakiya ne Allah ta ce kuka ta ta ta da hawaye na abin da bata mamaki da bata tsammani akan ta abin zai wakana da haka wani mace da miji korin kuren ne mon da plus ne na'am eh mon da plus korin koyi haka da sun hare wuta za bada ba ka wuta ta gama ba matsaka masu wuta ta gama to da haka ne kasa kuma kowa ya haƙura eh kasi haka ta ka gama ya kuma masu zai kuran da wuta za bada ya ce wa min haƙƙin zauji ala zaujati iya daga cikin haƙƙin namiji akan matashi an ta suna iradahu wa tuhafiza ala sharafiya haƙƙin miji ne akan mata ta kiyaye mutuncin shi ta kiyaye darajarta ka ta yarda ta ba da kanta ta kona ɓangare wa an tar'a malahu wa waladahu wa sa'ir shi'un manzilihi kuma wajibi ne akan ta ta kiyaye ta abin shi dukiyar miji ɗayan miji kuma da ta bane ba da sauran duk abin cikin gida ko bai nan ta kiyaye zamto mai amana kan wannan da kaulihi ta'ala da yake yaban wasu nau'in mata fasalihat qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah mata na kwarai wanda suke masu da'a ga Allah masu kiyayewa nan kiyaye farjin su ne kiyaye da abunta masu kiyayewa a halin fake kenan koda baka nan suna kiyaye bi mahfiz Allah da abin da Allah ce su kiyaye na ce jikinsu ne dukiyar ka ce don abu da wanda ko baka nan suna tsoron Allah in sai Allah ke yabo wali qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatu an ra'iyatiha da faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa mace makiyayiya ce a gidan mijinta an ba ta kiwon gidan miji kuma masa'ula za a tambaye ta ita ce musablikin abu na kiwon da aka bata gobe kiyama za a tambaye ta ta kiyaye ko bata kiyaye ba kenan wajibi ta kiyaye da abin da shayi na kanta da sauran ababen mijinta wa min haqqi zawja ala zawjatihi an tatazayyana lahu wa tatajammal wa an tabtasima fi wajhihi da'iman wala ta'bas iya daga cikin haƙƙin namiji akan mata ta mai ado ta yi kwalliya ta sa kayan ado ta sa ta yi tsab ba ya za anguwa ba daga yaro gane ce mama ina zuwa ba haka kai gane yaro daga ya ce mama ina zuwa kenan ya gane an yi canji yaro ya ce mama ina zuwa kenan ya ga ta kwalliya kenan wata za a yi ya ce mama ina zuwa to katta yi haka wa an tabtasima fi wajhihi da'iman wala ta'bas ta rinka murmushi a huskar shi katta gimtsi huska daga mai murmushi wala tabdu fi surati yakrahuha katta rinka hutawa a wata sura ta san bai san muna shiga duk shekara ta san bai santa katta yi فقد أخرج الطبراني من حديث عبد الله بن سلام قال قال صلى الله عليه وسلم خير النساء من تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك wannan ruwa ce ta ibn majah da damun da abin da inganta ne abdullahi bin salam ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu nisa hiyayu mata na gari zababbun mata wadda man tasurruk idza absata wadda idan ka kalle ta za ta faranta mare ba kalle ta ba ta bakanta mare ke da abin ta san in ka kalla zaka ji dadi ta maka magana kenan irin kullace da kake so shigar da kake so ce ta maka wato dai yake za a mata kuma ta maka da'a in ka umarni ta maka da'a wata hafaza gaiba ta kuma ta kiyaye fakuwarka kenan ko da baka nan ta kiyaye ta fi nafsiha wa malik ta kiyaye fakuwarka ta kiyaye kanta haka ta kiyaye dukiyarka ka ta ma almubazzaranci dan baka nan ka kenan mace inda ake nema ta kiyaye kanta hatta da dukiya ta miji ka ta bata kake bata dukiyar mijinki kake almubazzaranci a gwada dan muna da har kwasa shinkawa ana kyautar misali shinkawa a kwasa wadda kuma wasu wadda su gwada su masu wadata ne wadda gwada zama su masu karamin gari ne ya kwasa shinkawa ya zuba miki ki tare ta a cikin leda ko ya su masu abin ne kake haka wal ajab kullu al ajab min imal mar'ati li nafsiha fi baytiha bi hadrati zawjiha wa ifratiha fi al-ihtimam bi nafsiha wa ibda'i zinatiha inda al-khuruj min baytiha yace magana muka ce yanzu ya ce wani ajabu kullu da ajab abin mamaki wanda dukkan abin mamaki min imanin mar'atin da nafsiya mace za ta yi watsi da kanta ba ruwanta ta saki kanta fi beti a cikin gidanta bi haka ta zauce a gaban mijinta ba ruwanta kullum ta yi shiga ta ga dama ba magana kwalliya balle in ta ɗaya ce ba ta da hoki hamayya wa ifratiya fi itimami bi nafsiha kuma da kwalliya ga ta kwale a daka wajen kulawa da kanta wabida da wajen bayyanar da ado inda na kuruji min baitiya wajen mutu da gida ta kware a daka da kyau Allah ji kan Jafar ya mulla iya ba labarin cewa wata ran za su tahi da kashe jiga kashe jiga mu ya ga wannan yace za su wani abokin shi ne abokin shi ne zo suka wuta za su tafi gari yace suna tahiya he mantuwa abokin he suka dawo gida ya dauki abin da ya manci ya ce wallahi suna tahiya shi ce ka ajiye ta mace ta sha kwalliya iya wani matan wallahi ta sun zuka suka ashe matan shi Allah ta matan shi ce amma daga suke bayani ɗin kwalliya ta yake bayani cewa wallahi bai san ba irin kwalliya da take cewa wallahi da muka zo kusan matan shi ce da muka bari a gida ta hutu za ta unguwa Allah jafar gina da kashe gina to kaga mata mata shi ma bisa adam ba kuma adam adam kun mulki shi wai adam ne mulki shi kifani adam ne mulki shi kifani irin adam a titi a titi ga adam ke adam ke mulki shi a ce shi ne adam da gidan shi hoto wallahi ta kashe abin kwana ta suna mota da shi tana tare shi mutum kaga abin ya kaga na shaidan ya ce yadda za ta huce gona da iri wajen bayanar da adanta kwalle ta wajen wata da gida hatta sadaka fiha qaulun man qal qirdun fil bait wa ghazalun fi shari yace har wani mai magana wani mai karin magana ya gaskiya wanda yake cewa qirdun fil bait biri a gida wa ghazalun fi shari barewa a waje haka take a gida kamar biri ya ce amma a waje barewa ce kenan abin ado haka suke a gida ba kwatan amma a waje bas to wani kar magana ce wani ke ce ya gaskiya mai magana wasu mata haka suke buri a gida barewa a waje kasan barewa ma kuka barewa kasan mai ado kaza mai take da adam wannan abin bizani ya ce fattakin lahaya amatallah fi nafsiki wa zaujiki ki ji tsoron allah ya bayar allah ki ji tsoron Allah a kanki da mijinki ji tsoron Allah fa innahu haqqun nas bi zinatiki wa tajammuliki shine ya cancanta ya ga adanki da kulliyarki wa iyyaki wa ibdal zinati liman la yujuzu lahu ru'yatuha ki hanna miki hattara kashanki kashedinki da bayanan da adanki ga wanda bai halitta ba ya ga adanki fa inna hadha min as-sufur al-muharram wani iya daga cikin gwada zur wanda aka haramta gwada gwada al'aura shi as-sufur gwada tsarara wanda aka haramta wa min haqqi zawji ala zawjatihi an talzama baytahu fala takhruj minhu walau ila al-masjid illa bi idhnihi liqawlihi ta'ala wa qanna fi buyutikunna iya daga cikin haƙƙin miji akan mata ta lazumci gidanta katta huta daga gida ko zuwa masallaci he da uzinin shi ina ga zuwa unguwa he da uzinin miji da ta su tabbata a cikin gida kaka huta irin huta ta jahiliya wa min haƙƙin zauji ala zaujati Allah ta'azana fi baiti illa bi idhni da qaulihi sallallahu alaihi wasallam fa haqqukum alaihin ألا يطعن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون yace iya daga cikin haƙƙin mace haƙƙin namiji akan mata katta ba da uzini wani ya shigo gidan shi he da uzinin shi ya ce domin annabi sallallahu alaihi yana cewa fa haqqukum alai haqqinku akan mata Allah ta nufurushakum man takrahuna kada wanda buku so kai ta zama shi hudu kenan kada ba wani uzurin ko sai ko da ta dan wanta misali ko da dan wanta ko ne dace mai shuginan kada ba wani shinhuda ka wanda ta san ba ka so zu gidanka wala ya azana fi bi tukul man takrahun kasu ba da uzurin wani wanda suka san ba ka so zu gidanka kasu ba shi uzurin shigo gidanka ومن حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله وألا تنفق منه إلا بإذنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنفق مرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل ولا طعام قال ذلك أفضل أموالنا ترمزي أبو داود ابن ماجه سنكار والدي yace iya daga cikin haƙƙin namiji akan mata an ta hafa zama ta kiyaye duke shi wa Allah tun fika minu ila bi katta ce katta kashe katta ba da dukiyar shi he da uzunin shi dan fadar annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala tunfika wala tunfika mar'atun shay'an min bait zawjiha kan mace ta bada ko ta kashe wani abu a gidan mijinta illa bi idnin zawjiha he da uzunin mijinta ko me ta uzunin shi sai wani yace ya rasulullahi ha abinci ma katta bada uzunin shi yace ai wannan zalika amana ya abinci shi ne mahicin dukiyarmu akwai abin da ya du abinci ha abincin kenan shi ne mahicin dukiyarmu kenan ha abincin kata bada da dutsenanka don gaji nan gashi kwashi shinkawa mashi ke bada da hatsi ke bada don gadara eh kake bal min haƙƙin zauja ala zaujatihi Allah tunfiƙa min maliya in kana laha illa bai zina zaujiya kaji ya ce kai bar ma ba duke shi ba ya ce iya daga cikin haƙƙin namiji akan matar shi Allah tunfik min maliha duke ta ta kanta kar ta kashe in kana la in har mai duke ce ma kar ta kashe illa bi izin zaujiya sai da izinin mijinta kaji wani ce kam ya ce ya wannan magana da kawai sallallahu alaihi wasallam laysa lil mar'ati an tantahika shay'an min maliha illa bi izinin zaujiha ya ce babu haƙƙi mace ba ta da damar ta keta alhurmal wani abu na dukiyarta he da uzinin mijinta na kwarai albani ya yi magana kan wannan magana ta 'yan ra'ayi ce 'yan zamani masu cewa danne haƙƙin mata sai suka ma wannan magana tawili ai wannan aka zane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya ce ai sadaka mata su yin sadaka abu su koma gida ba ce duk wannan wani hira ne daban me yan wa abu ne sananne ko anan ko aina yau kana da misali kadara ba wata ruke dan ba an mata kayan daki masu tsada ya ka waye gari wannan kayan aka ga babu su da Allah wa za a ci wa za a tuma wanda wasu tuma kana tuhuma ko a ce ka cinye ne ku gaba ta bata dole an tuhume ka za ka nan wannan haƙƙi an ba miji haƙƙi kulawa ba ce kashe ba amma ta gaya mashi dan shi ne wakilinta eh shi aka ba kulawa da ita kiran baiwa ta ta bata duke ta bai labari sai musulunci ya bada ko da mijinki ne ko ke kina da salar ke ma ka ce kudin ki a wata ko to amma kake rika faɗi abu bai sani ba kira ba abin da ga dama ga ya mushi shine shari'a ta ba haka ta ce kaki bai ta bace bacin yi ba amma ke ya san da abin da aka yi wannan hatta da kayan ɗaki na shan rigimai wata iya wata bin mali wata iya abu da yawa suke kayan ɓaci ya ga ko miji ya cinye ko ya bata bata kaya muna bai daban ko ta bai bata ci da sha ka sai da kayan ta ci abinci don abin yana wakana kenan katta ya tasarrufi da duke ta kanci annabi ce sai da uzunin mijinta da gaya mushi wa min haqqi zawji ala zawjatihi Allah ta so mu tatawu'an hu shahidun illa bi idini kaji hatta bauta Allah ma yace iya daga cikin haƙƙin namiji akan matar shi azumi na nafila kattai inda iya gari sai da uzunin shi ya wannan magana da kaulin sallallahu alaihi wasallam la hilu li mar'atin an tasum wa zawjuha shahidun illa bi idini bai halitta ga mace ta yi azumi a saka nafila ce mijinta iya gari he da uzinin shi in mata yana iya karyawa kuma lahin komi wa min haqqi zawji ala zawjatihi alla tamunna alai bima anfaqat min maliha fi baytiha wa ala iyaliha fa inna al-manna yubtilu al-ajra was-thawab qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha ya ce iya daga cikin haƙƙi namiji akan mata Allah ta munna alai katta mai gori bima an faƙat mimaliya fi betiya wala iyaliya katta mai gori abinda ta kashe na kudinta an ci a gida ko ta ba iyalanta nun misali mata masu masu aiki masu an hali ita wata abu ta rage wai nan wa kaya na mani nake sai ta kama ka ta kama ka fahimshin ga wata ta kawo abin abincin mani nake contribute na abincin ni nake kamar na nake kawo ya kana shi wata nan aka ni nake kama kudin abinci ma to bai kamata ba ta haka nan ko da kina da hali kin ka wata shinkawa ko sakin makaroni ko kin kama kin kama yara kayan sallah wannan kake sake kiwa miji gori kin wa ɗiyan shi kaya ko shin ka abinci a gida bai halitta ki mai gori an har kin yi yace domin fa innal man yubtul ajra thawab shi gori iya bata sakamako da lada Allah na komi ka bi babu Allah ke magana ya yi wallazina amanu ya ku masu imani la tubtulu sadaqatukum bil manni wal adha kakku bata sadaqaku da gori ko cutarwa shi na kita misali aka ba tambaya yoshe ne mutum sadaka da mutum zai dan Allah da ikhlasi da komi amma ta baci irin wannan ne ko da horko da ikhlasi akai dan Allah kuma halaka na bada amma ina wa wani gori ta ba ta rushe sadaka ce kai ta kwarai da ikhlas da komi kuma kuma halaka bada amma kana wa mutum gori to ka rushe gaba daya shine ka ce dan adam mutum mutum ne yanda yamma Allah butulci zai maka butulci nawa za ka mutum kyauta ka iya ka kyautawa amma ta zama mugun wani abu wani an gama da shi amma maka wani mugun wani shaida ko wani daban kaka ce ni ma ni ma kaza kaza ni ma kaza kaza wa to da kai ka bata an tuce ka ya tuce ka ko ka tukanka da kama gori to ka bata ka rushe ba kyale shi ya hakuri da mutum ne kuma da man shi zaka ce kullum zaka zaka mutum mu'amala kullum mai iman zaka mu'amala da wani kai mu'amala da Allah kai shi yasa ta farko ma da man gina abinka dan Allah kai kai dan Allah kai ya gode bai gode butuli ne dan bar wankan shi amma idan kai dan shi ya ba to la zaka ne mutum zaka asara wata ran zai iya ma wani abu baka tsammani to ko yayi kake kace mai nima kaka mai gori kyale shi da kada ka mai gori ya tuce ka shi kenan kare ya rushe ma abin da kai Allah ce kakku bata ku da gori da cutarwa ko kamar wulakanci dan kasan kana bashi kana mai alheri kana mai alheri ya ma wannan wace kamar wulakanci to kana mai wulakanci dalilin ka bai abu shi ma ka rushe aikin ka sai ya ce kenan ka ayi gori ina ga lokacin ya zo sai za mu tsana insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته